بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar lahadi 27 ga watan jumada al'akhira shekarar hijira ta 1446 daidai da 29 ga watan disamba 2024 wannan shine darasi na 66 cikin jerin darussa daga littafin jami'u bayani da ilmi wa fadli wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbarri annamari Allah Ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu da shekara sittin da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya rarrabe abin da ya kira shi da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wannan littafi yana bayani ne akan ladubba da tsare-tsare da manhaji na ilimi a tsarin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka mu Ibn Abdul Bari da alkhairi za mu tashi daga tarjama ta watan 304 a inda yake ci gaba da yi mana magana akan tankiya da hani game da zaƙewa wajen yawan jayayya da musu da sunan addini da kuma cewa duk da haka ana iya yi idan ta kama in ya zama akwai maslaha a ciki in ya zama cewa an fahimci hakan zai kawo gyara a addini babu laifi a yi lokaci bayan lokaci malam ya ce an zir ibn hubaishin kala kultu da huzaifa zirru ibn hubaish ya ce na tambayi huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu na ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baitul maqdisi a a na tambaye shi na ce wai da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla a baitul maqdisi fa kala sai huzaifa ya ce anta taqulu hadha ya asla ya kai mai wannan sanko kai ne kake faɗa wannan magana qultu na'am nace kware kuwa baini wa bainaka alquran ina da hujja a cikin alqurani qala huzaifa hati sai huzaifa ce to ka hujja taka man hitajja bil qur'ani faqad aflaha duk wanda ya kafa hujja alqurani to ya tsira faqaratu alaihi subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa na karanta mashi wani ayin jizir ɗan hubaish dama ziru babban malami ne mai kira'a faƙala huzaifa aina ta jiduhu sallaminhu to a ina na aka ce ya yi sallah babu ko zakar alhadis dogon kisa ce wani zara yanzu wannan kaga misali ne na tattaunawa da suka yi a ilmance ko a kawo hujja a yi munaƙashar hujja to babu laifi haka wani zara ali radiyallahu anhu alkhawarija hattan sarafu sayyidina ali yayi tattaunawa da khawarija waɗannan mutanen mutanen Naharawan mutanen Haraura ya tattauna da su har suka juya suka bada baya wa nazarahum ibn Abbas radiyallahu anhu aidan bima la madfa'a fihi min al-hujjati min nahwi kalami Ali yace kuma haka nan ma ibn Abbas yayi tattaunawa da khawarija ya kafa musu hujjoji wanda ba suka kasa tunkuɗe hujjojin kamar da sai nalima ya kafa musu malam yace walaula shuhuratu zalika wa khashiyatu tulil kitabi bihi la ajlabtu zalika ala wajhi ba dan ina tsoron ba dan cewa kissar ta shahara labarin tattauna sayyidina ali da sayyidina ibnu abbas da suka yi da khawarija abu ne mashahuri a gurin masu alaka da ilimi da karatu da tarihi yace to saboda wannan shaharar da kuma tsoron na ce zan kawo labarin duka a nan to za a fita daga asalin makasu da littafin nan kuma littafin zai yi tsayi dama ya riga ya yi tsayi ci to ba na haka bara na kawo ta a nan yadda take la'ajtalabtu zalika ala wajihi da na kwararo duka zancen a nan inda yake duk da kuma sai da ya kawo gashi ya ce wa ibn abbas radiyallahu anhu kala ibn abbas ya ce lammajtama'atil haruriyya lokacin da ‘yan ƙalaƙatan nan harurawa suka taru, ya hurjuna ala aliyyar radiyallahu anhu ƙala, suna nufin su yi wa Aliyu tawaye su mutum dubu shida suka taru a wannan harura ɗin, suna nufin tawaye sai aka yi ta gawa sai na ali cewa waɗannan fa kaɗau mataki a kansu za su zama matsala ga al'umma ya ce a rabu da su matuƙar ba su ɗauki makami ba a ƙyale su sai ibn abbasin ya ce ja'ala ya atihin rajulu ya ƙulu ya amiral mu'minina alƙaumu kharijuna alaika sai ana zuwa ana gaya mai ana cewa ranka ya daɗe ya sarkin muminai waɗannan fatawaye za su yi maka qala da'ahum hatta yakhruju yace ku kyale su har sai sun yi tawayen ba za mu yi riga malam masallaci ba falamma kana zata yawmin qultu ibnu abbas yace wata rana si ni ibnu abbas sai nace ya amiral mu'minin abrid bis sala ya kai sarkin mu'minai yau dai sallar azhar a dan jinkirta ta zai tafi da safe da hantsi yana so ya ji tattauna da su ya dawo kuma ya riske azhar sai ce da Allah ya ina roƙon a jinkirta azhar kada na rasa jami'i fala tafutni katta kubuce mini hatta atiyal qauma zan je cikin su zan je ne musu nasiha zan je ne tattauna da su qala yace fa dakhaltu alaihim wa hum qa'iluna sai na je na same su suna baccin rana saboda sun dauka ma dole ne sai an yi in baka yi ba kai shedani ne ka san da yan kalakata suke da rashin fahimtar nasushi wa fa idahum mushimatun wujuhum ana yakanta shi da mushima aka ce mushima ai mutaghayyira fuskokinsu sun canza alamar yunwa da wahala da rashin bacci da irin nunkufarcin nan na yan kalakatu irin zafin kan nan na rashin hankali kaga zai sa ga fuskar mutum ta canza babu annuri in kuma ka ce musahima a ruwaito haka wato fuskokinsu da akwai tabbai irin taban sallah din nan fa idza wujuhum musahima fuskokinsu sun yi irin ƙulin sallah ɗin nan mina sahari saboda rashin bacci gagon da ya fi kama da a ce na farkon ne shi ne ke sa mutum a fuskar shi ta yi wani iri ko kad asara ga kuma ɗayan abu kad asara sujudu fi jibahihim fuskokinsu sun canza saboda rashin bacci fuskokinsu kuma sa da tabo saboda tsananin wato taban sallah irin irin irin ƙulin sallah nan ya fito musu وما هذه وكأن أيديهم سفن الإبل sannan hannayensu kuma sun yi kanta safan jam'i ne na safina safina kamar da a ce bakara a ce bakar asalin ma'anar shi shine inda idan idan raƙumi ko ko akuya ko tinkiya ta kwanta nan inda yake taba ƙasa jikin bayan hannu nan shine safin azai za su shimfida hannayensu ko haka su kwanta to za ai abin da yake nufi shine kanta ta yi dattin kanta jikin gwiwoyinsu da hannayensu saboda tsabar abin nan yawan sujuda da yawan datti da ya taru a jiki kaman ya zama kaman na raƙumi jikin gwiwoyin hannunsu da kafafunsu ya zama kaman na raƙumi alaihim qumusun a tare da su kuma ga ga wasu riguna murhiba ko daddu zai zama murhida ko ɗaɗɗu ko kuma wankakku ko dai saboda yawan wanki kayan sun koɗe ko kuma yawan su kola kayan farare sal faƙalu suka ce ma bika yabna abbasin a wata riwaya da ke cikin sunan kubra na baihaki ibn abbas da bai musu salama ko salama ba su mai mushi ba da ya ce assalamu alaikum warahmatullahi sai suka ce barka dai irin ai kafiri ne wannan ba su an same sallama ba saboda zafin kai jama'a suka ce ma ja abi ka ibn abbas ne kuma ya kawo ka kafin ya amsa sai ƙara cewa ma hadhihi alhulla alayka wannan gayin da kaci kuma fa yanzu wannan ma addini ne ka ji zafin kai malam irin dai abin da yanzu mutane suke a ce ai malamai sun zama ƴan sa kaya to ka ji irin magana yan kalaka ta ne kawai daga kaga mutum da sutura shi mai kyau sai ka ɗauka wa wannan kaɗai laifi ne wa Allah to a ina Allah ya ce laifi ne kai ne kawai ka kira ka ce al'imamu ibn timiya yake cewa al'amarin sutura sanya mai kyau a lokaci guda yana iya zama halas yana iya zama kuma laifi kuma yana kuma ga kasadin mutum akwai mutumin da shi dama mutum ne mai tsafta mai son ya gan shi fes-fes shi sa kawai yake sakawa to wannan yana cikin hadisin inna allaha jamilun yuhibbul jamal akwai mutumin da shi kuma ya saka ne kawai don ya nuna isasshe ne shi don ya nuna ya fi kowa don ya nuna cewa shi mai wadata ne to wannan shi ne zai iya zama laifi saboda girman kai da ya shiga cikin al'amarin to kuma mai girman kai ba dole sai mai kaya mai kyau ba akwai kuma wanda shi ma zai zama mai laifi shine wanda ya saka dan a dinga nuna shi sau shuhura kenan wanda ya saka dan a dinga nuna shi ita sutura tana da matakai matakai kala daban-daban na farko akwai sutura dahara tsarkake jiki wato ya zama sutura ka mai ba mai ba mai najasa bace matakin farko kenan mataki na biyu shine sitrul aura ya zama ta lulube maka al'aurarka ba a ganin duk abin da Allah ya haramta a gani mataki na uku shine annazafa tsafta to wannan kuma ganin damar ka ne in kana so ka zama mai tsafta sai ka zama in baka so ka bi so ka zama kamar wani mai sai da manja ko bakanike shikenan kai ka jo ko ka fito kamar mahauci ya tashi daga fawa kai dai za a gani a matsayin makaskanci amma ba wai an ce dole sai ka yi tsafta ba akwai wanda ba matsaftata ba ne su matansu masu sun yi sun kyale su to idan mutum haka yake ta gan shi dagaje dagaje to Allah ya kyauta haka za a bar shi mataki na gaba sai kuma azina kwalliya kwalliya ga magari shine mutum ya yanke farcensa ya taje gemunsa ya karya hularsa ya sa turare a jikinsa ya shafa mai basilin ya fito tsab to wannan zina kenan ita ma halas ce mataki na ƙarshe shine at-ta'annuq shine kamar a ce ketarai ne mutum ya wuce makadi da rawa to wannan shi kadai ne abinda shari'a bata bata goyen baya amma duka sauran suna babun halasci ne to kuma biyun farko su kuma suna babun wajabci at-taharatu wa sitrul aura wannan wajibi ne amma an-nazafatu wa zina wannan kuma halas ne kamar da Allah ya ce zamu ji Ibn Abbas zai ba su amsa bari mu bashi ya bashi ya ba su amsa da kanshi shi yasa jama'a mu kiyaye wannan in ka koma cikin sunan Abi Dawud kitabul libas za ga ya kawo hadisai da yawa akan waɗannan masail din wanda suke nuna halascin mutum ya sa sutura mai kyau halascin mutum ya yi kwalliya halascin mutum ya sa sutura da yake so a rayuwarsa matuƙar bata saba wa abin da aka hana ba kamar ta ja ƙasa ko ta yi kama da ta kafirai ko ta zama saubu shuhura saboda shuhura kuma na iya zama mai tsananin tsada ko mai tsananin arha ko kuma wanda ya saba wa al'adan mutanen garin ku yana iya zama saboda shuhura wato wanda duk in ka wuce sai an kalle ka ko an yi labarin ka sawa'un sutura ce hula ce waya ce abun hawa ne gidanka ne duka zaka iya yin shi zama maka saboda shuhura in ka ce zaka yi wani abu wanda ya saba wa na mutanen da ke garin ku yana na cikin majmu'ul fatawa ibn ibn ibn timiya wannan maganganun kama ga da yake mutane san ransu kawai suke bi in ya tabina illa dhanna wa ma tahawal anfus yanzu duk wanda ya sa kaya mai kyau to a gun talakawa sunan shi maki Allah ko wanda bai jin tsoron Allah wannan wannan mummunan tunani ne talaka ya daina jin haushin mai kuɗi kawai don Allah ya bashi kuɗi wataƙila wannan kuɗin da Allah ya bashi kai ranar alkiyama sai ka riga shi tsira ma baka sani saboda ka ba dole ne ya zama cewa Allah ya fi san shi ne fiye da kai ba kai kai kokari abinda Allah ya baka ka rike da kyau ka amfana da shi amma wannan muguwar hasada da bakin ciki da nunkubanci da ke damu mutalakawa bai da wani amfani ƙara mana damuwa kawai yake wallahi ka fita batun wane kaga ya samu kuɗi wane kaga yana kwalliya wane kaga yana shiga yana fita kai kai abin da zai amfane ka ranar alkiyama ba za a tambaye ka game da wannan kudin nashi ko ina ya samu su ba ina ruwanka kar ka kara kanka zunubi da baka da bukatar shi ibnu abbas da suka ce mishi qala qultu wa mata ibuna min hadhihi sai ce me laifin wannan shigar kuma me laifi na dan na sa kaya masu kyau fala qad ra'aitu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min thiyabil yamaniya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sutura mafi kyau wadda ake kawo ta kasar Yaman a lokacin ƙasar Yaman sun shahara da wato teloli da maɗinka suna sai da kayayyaki masu kyau. Ƙala ya ce, Sun makaratu hadhihi ayata, sannan sai na karanta musu faɗin Allah ƙulman harama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq cikin suratul araf ka ce wane ne ya haramta zinatul lahi kwalliya da Allah yake ba mutane da masu allati akhraja li ibadihi wanda ya fitarwa da ya fitar da shi a bayan ƙasa ga bayansa wa tayyibati min rizq da arziki na halas waye ya hana mutun ya samu arziki na halas ya mora ya ci abinci mai dadi ya sanya sutura mai kyau ya auri mata ma tsabalahu minan nisa'i ya gina gida ya hau kan gado mai kyau ya kwanta in zai fito ya sa sutura mai kyau waye hana wannan ba wanda ya hana matuƙar yana yi ne a babin halasci da babin gode wa ni'imar Allah kamar da wurin Allah yake cewa haidar cikin Arab da Allah yake cewa ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah ya ce ku ɗauki kwalliyarku zina a nan malaman tafsiri sun ce suturce al'aura ake nufi domin ana magana ne da larabawa masu zuwa ɗakin ka'aba suna ɗawafi tsirara to kuma ko da wannan ɗin ne ma ku bi ta kuma inda kulle masjidi wa kulu washrabu ku ci halas ku sha halas wala tusrifu amma kar ku yi ɓarna kar ku yi albazaranci Allah baya son masu albazaranci faqalu to dai faɗo wannan ya ƙure suke nan ta ba wani ilimi ne da su ba zafin kai ne kawai suka ce ma ja a bika to me ya kawo ka cikinmu wani ya daga cikin irin ɗabi'ar marasa gaskiya da zarar sun ga wani a masallacinsu ko sun ga wani a wurin taronsu su fara cewa me ya kawo ka haka yin shi a suka dinga mutane a garin nan ba dama suna taro ka tsaya ko littafi ka ce za ka saya da an ga sai ce malam me kake yana kaga ba gaskiya kenan ba gaskiya ai sai a bari a ga me za ka yi qultu sai na ce musu ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na zo muku da gun sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne walaysa fikum ahadun minhu alhamdulillah duk taron ku dinnan ku dubu shida babu wani sahabi da ya bi ku babu sahabi ko kwariya ku ne ku ku ɗan zafin kai kala kaga duk taron al'ummar Boko Haram da suka yi a Borno suka yi ta rashin hankali babu wani malami kwaya ɗaya na sunna mashahuri da ya bi su aka abin da suke sai ma kokarin yi musu nasiha da yi musu raddi babu wani malami mashahuri na sunna kwaya ɗaya a Najeriya da kafar shi ta zame ya bi su tsakanin wanda suka yi magana da wanda ba su ba sai dai jahilai irin su ustazai alarammomi gardawa waɗannan duk ba malamai bane waɗanda yan zafin ka addini ko kuma gani wato waɗanda ba su fahimci karatu yadda ya dafa su yadda ya kamata ba na tana har a cikinmu nan a darul hadis sanda mala albani ya fara magana kan su wasu haushin shi suka dinga ji da irin wannan zafin kan cewa ya baya mutane suna cewa a koma ga shari'a malam ka zo kana su kasu ba sa faɗa gaban malam an koma gefe suna faɗi sun kun san malam akwai cikin shi ta yi kuka akan su kayan boko haram Allah ya gafarta ne ya ƙara mai rahama haka malam Jafar Mahmud Adam ya musu wannan irin bayanan tattaunawa haka malam Idris na Bauchi haka Professor Fantami kai duk wani malami da ka sani da ya ɗanɗani zaƙin ilimi sai da ya nuna cewa akan kuskure suke saboda kuma da gaske kuskuren ne to haka su ma waɗannan ya ce musu duk yawan kuɗin nan babu sahabi ko ƙwaya ɗaya kuma sahabban suna raye a lokacin ya ce wa min indi ibni ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na zo muku daga gurin cousin ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali kenan wa alaihim nazala alqur'anu su sahabbai su aka saukar da ƙwar'ani a cikinsu, wa hum a'alamu bi ta'awilihi sun fi kowa sanin tawilinsa, sahabbai sun fi kowa sanin fasara alƙur'ani babu mai ja da wannan sai wanda yake zindiki ko ɓatacci. Ji itu li uballigakum anhum wa uballigu wa uballigahum ankum. Na zo in gaya muku saƙonsu kuma in ɗauki saƙonku in kai musu. Ku ji wannan magana, malamai su suke kan gaba wajen sanin alkur'ani kuma babu malamai a musulunci kamar sahabbai sanin dai alkur'ani da sanin fasarar shi to babu kamar su kowa to iyali ne a wurin su yace a la tukhasimu sai faqala ba'dhum da wasu suka ji irin wannan hikima da fasaha da ibnu abbas ya fara karya musu gwiwa sai manyan takadarin suka ce la tukhasimu quraish kan kuma tafi wannan ba quraish ne kuma an ce kada ku yi tattauna da su fa inna allaha ta'ala yaqulu bal hum qaumun khasimun sai suka dauko ayar da aka faɗa akan kafirai suka daura akan dan bafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga haka suke haka haka suke wallahi hakum bazalla fa laikum kafiruna humul fasiquna yanzu wannan ishara zuwa ga abinda Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf lokacin da aka saukar da innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun lalle ku mutanen makka kafirai da ku da abin da kuke bauta tamawa dukan ku za ku zama garwashi a wutar jahannama makamashin wutar jahannama sai wani babban kafiri a makka sai ce okay to shikenan da haka da mala'iku da rana da wata da isa da kai mamu da kake cewa annaba ya dan wanka duk su ma yan wuta ne saboda su ma mutu ta musu to shine sai Allah ya ba su amsa ya ce walamma duriba ibnu masalan maryama walamma duriba ibnu ibnu maryama masalan ko idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun Allah ya ce cikin zukhruf yayin da aka buga misali da Isa dan Maryamu aka ce su idza qaumuka minhu yasuddun sai mutanenka suka dinga katange wannan gaskiya ba sa so a faɗe ta wa qalu sai suka ce a alihatuna khairun anhu to da gumakanmu da annabi Isa shi ma da aka bauta mashi da wanne yafi wani ai su ma shi ma gunki ne da aka shi ma shi ma hasabu jahannam sai Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala basu buga wannan misalin ba sai kawai dan jayayya sun san ba haka bane balhum qaumun khasimun dama su kafiran makka quraishawa da sauran kafirai duka mutane ne masu jayayya to wannan aya ce yanzu dan kalakatu sai ya karkato ita kan sayyidina ibnu abbas yace ai ba quraishi ne kuma qur'ani ya ce mana kada mu ja da quraishawa kada mu jayayya da su ma ashbaha lil bariha ko sai ce faƙala ba wasu sai kuma suka ce bala falanu kalli manna to nan ma kalli irin ɗabi'arsu saɓani nan da nan babu magana ɗaya wacce maganar ta wani ɗan zafin kai ne wannan zafin kuma ce wallahi sai an yi ɗin sai an yi to kaga shi ma yanzu ya saba wa ƙur'anin da suke ta suna aiki da shi to haka suke ba su da magana guda ɗaya kala fa kallama ni minhum rajulani aw thalasa sai aka samu wasu wanda suke ganin cewa sun tumbatsa a harkar su biyu ko uku sai aka ce to kai magana da wani da wani da wani qala qultu ma za na qamtum alaihi sai na ce musu laifin me kuke tuhumar sayyidina ali da shi kuna cikin tawagar sarundunar sa kuka fice kuka kafirta shi kuka kafirta kowa laifin me yayi muku qalu salasan suka ce akwai awwa guda uku ne fa qultu ma hunna nace meye su qalu suka ce na farko hakamar rijala fi amrillahi wa qala Allahu azza wa jalla inil hukmu illa lillah abu na farko da yayi mana shine ya ba mutane bil adama dama su hukunci a cikin hukuncin da Allah ne yake wai wakiltin da ya ba Abu Musa al-Ash'ari ya je ai hukunci akan makoma al'umma to yanzu wannan ya shiga cikin aikin Allah alalin Allah kuma na cewa inil hukmu illa lillah babu babu babu babu hukuma sai ta Allah irin slogan din zazzaki ko babu hukuma sai ta Allah Ƙala sai ibn Abbas ya ce qultu hadhihi wahida to na ji daya wa ma za aidan sai kuma wacce bai fara tura da su bai na so sai ya gama jin laifukan da suke tuhuma sayyidina Ali su yace sai kuma wacce sai suka ce innahu qatala falam yasbi wa lam yagnam ce yaje yayi yaki amma bai kama bayi ba bai doki ganima ba yakin da aka yi a Sufin da Jamal ya hana ɗiban ganima ya ce iya abin da za a ɗiba kawai su ne makamai don a yi diwiponin ɗin waɗannan mutanen amma ba za a kama wani abu a ce an ci ganima ko a kama ‘ya'ya da mata a ce ainihin wato sun zama bayi ba in kanu mu'minina ma halakki taluhu in waɗanda ya yaƙa mumine ne yasa ya ce ka a kama ‘ya'yansu da matansu bayi to ya aka yi halasta wa kan shi yaƙa muminai wani in kanu kafirina laqad halal qitaluhum wasibahum in kuma kafirai ne to ya halasta a kama bayi a cikin su kuma a yake su a kashe su qala qultu ibn abbas yace wa ma za aidan sai kuma wacce ku fadi ta uku qalu suka ce wa ma hanafsahu min amiril mu'minin sannan da kansa yace ya kwabe kansa daga sarkin mu'mine da aka ce za a yi sulhu a lokacin ba shine sarkin mu'mine ba fa in lam yakun amirul mu'minina fa huwa amirul kafirin inda ya ce shi ba sarkin mu'mine to sarkin kafirai ne shi duk irin wannan zance ba jama'a mai gauni haka irin na jahilai qala qultu ara'aytum in utitum min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yanqudu qawlakum hadha atarji'una sai kafa musu sharadi ce to wanzu wannan zancen da kuke idan na kawo muku hujja a cikin qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku dawo daga wannan wautar suka ce wa malana la narji'u eh mana za mu dawo mana ce to ba komai qultu amma qaulukum hakamar rijala fi amrillahi fa inna allaha azza wa jalla qala fi kitabi Allah ya ce a cikin alqur'ani game da baiwa mutane dama su hukunci Allah ya ce ya allazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum aikin haji Allah ya ce kar ku kashe abin farauta ya ku muminai alhalin kuna cikin harama aikin haji ko umara wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda da ya kashe wani abin farauta da gangan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am to zai biya fansa gwargwadon abin da ya kashe na dabbobin ni'ima yahkumu bihi zawa adalin minkum abin farautar nan da ya kashe a nemi wani kwatankwacin kimarsa ko daraja cikin dabbobin ni'ima a biya waye zai wannan hukuncin sai Allah ya ce ya kuma bihi zawa adalin minku a samu masu adalci cikin ku mutum biyu su hukunta idan mutum ya kashe zomo ko ya kashe barewa ko ya kashe tsuntsu sai a zo ga abin da ya kashe sai a samu masu adalci guda biyu su ga me kimar wannan sai ya biya da raƙumi ko rago ko akuya ko tinkiya ko makamancin wannan sai ya ɗauka matsayin fidiya a yanka a sadaka ya kuma bihi zawa adalin minkum hadayin baligal ka'aba wa qala fil mar'ati wa zawjiha kun ga yanzu nan Allah ya danka hukunci ga mutane sannan game da mace da mijinta idan suna rikici Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan ana kuna jin tsoron rikici shiqaqi zai tsanani tsakanin miji da matarsa fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a turo wani mai dattaku a cikin danginta da wani mai dattaku a cikin danginsa to kaga nan ma Allah ya ce hakaman kamar yadda yace can ma yace ya kuma bihi zawa adalin to shine irin sayyidina abin sayyidina Ali shi mai Qur'ani ne ba da dama fasayyara Allah ta'ala zalika ila hukumin rijali kun ga Allah ya ce mazaje su hukunci fa nashattukumullah ina gama ku da Allah ya ku yan kalakatu ata'alamuna hukumar rijali fi dima'il muslimina wa fi islahi dhati bainihim afdalu a ganinku da aka ce a musal ash'ari da amurɗan as su je su tattauna game da makomar yadda za a tsaye da zubar da jini a sulhun ta rigimar tsakankanin musulmai shin wannan ya fi buƙatar a yi ko kuwa fi dami arnabi saman hurubu dinar dirhamin ko ko game da zomo da aka kashe wajen farauta wanda kuɗin shi bai fi rubu'in dinari ba wanne ya fi dacewa wa fi bud'il mar'atin da kuma batu akan auren wata mace wannan kun ga mas'ala ce khassa aure tsakanin wani miji da wata mata mas'ala ce khassa makomar aikin haji ko umar wani mutum kwaya daya wannan kuma mas'ala ce amma da ta shafi dukkanin musulmai da makomarsu da kama da abin da biyu baya ma ashe wannan ma yafi cancantan a ce ayi sulhu sai ce musu sai suka ce kalu bala eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne هذا أفضل gaskiya ne wannan yafi dacewa kala yace akhrastu min hadhihi na warware muku wannan kalu na suka ce ka bada amsa kala wa amma qaulukum da kuma kuka ce qatala falam yasbi wa lam yagnam yayi yaki bai kama bayi ba bai dauki ganima ba afatan sauna ummakum afata tasbuna ummakum aisha radiyallahu anha kusan yakin nan da aisha aka yi ita ce komandan abokan hamayyar nashi ko eh shin kuna ganin za ku kama Aisha yanzu uwar muminai a matsayin baiwa fa in qultum nasbiha in kuka ce eh za mu kama ta fa nastahillu minha ma nastahillu min ghairiha mu yi abin da ake yi da sauran kamammun bayi da ita ta yi mana hidima a gida har a zama da ita sadaka misali fagar kafartum to kun ga marna abin da kuke tuhuma mutane da shi ku za a fara tuhuma da shi wayin qultum laysat bi ummina kuka ce a to ai mun ba ruwanmu da ita ba uwanmu bace faqad kafartum kun zama arna domin qur'ani ne ce uwar ku ce fa antum tar tar tar taraddaduna taraddaduna wato ta taraddaduna kenan taraddaduna fi baina dalalatayn kuna kai kawo tsakanin bata guda biyu ko dai kamata ko kuma inkarin kasancewa ta umumi ne wani kuka zaɓa ba su zaɓi ko ɗaya ba sai ce a kharashu min hazi na ba ku amsa wannan ma ƙalubala suka ce ka ba mu amsa ƙala wa amma ƙaulukum maha nafsahu min amirul mu'minin kun ce ya soke kanshi daga imratul mu'minin fa ana atikum bima tarduna bari ga muku abin da ku za ku yarda da shi inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yawmal hudaybiya hina salaha abu sufyan wa sa'id ibn amr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya lokacin da aka yi sulhun nan tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka Nabi ya ce da mai rubutu shi aliyu ne ma uktub ya ali hadha ma salaha alaihi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sulhun da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen makka sai suka yi zumbur faqala abu sufyan wa sa'id ibn amr ma na'lamu annaka rasulullah suka ce san ba mu yarda ba yayin da mun yarda kai annabi ne ma ja da kai walau na'lamu annaka rasulullah ma qatalnaka sai wallahi ba za a rubuta cewa kai manzan Allah bane muna nan ba za ta malan kaji kafare da taurin kai malan kuma da yake Allah ya yi da nufin shari'a duk sun shirye daga baya sai annabi ya ce Allahumma innaka ta'lamu anni rasuluk umhu ya ali ce Allah kai ka sani manzan ka ne baka fa billahi shahida kai aliyu goge muhammadu din rasulullahi sa muhammad dan abdullahi da suke so a saka waktub هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله وابو سفيان usaila ibn amr sai na ya ce wallahi ba za a goge ba ce ni hannuna ba zai goge wannan ba nabi ce annabi shi da kanshi ya goge to yanzu annabi ya ce kanshi daga annabta kenan kuma a ranar sai da annabi ya ce wa sayyidina ali zaka samu kanka a wata rana kai ma da zaka tirsa suka yi irin wannan da takun da nayi shine ishara zuwa ga wannan da aka ce to sai ka yadda kai ba abir mu'mini bane yanzu babu sarki aje waɗannan su zaɓi wani haka sayyidina ali ya haƙura da abin da aka sashi don a zauna lafiya. Ko da wani bai yadda kai wane ba ne, shi kenan Allah yadda babu komai. Karka damu da sai wani ya yadda da malantarka, ko arzikinka, ko mutuncinka, ko ya yadda da sharafinka, wani mahasadi ko wani ɗan ba na iya, karka damu da sabgarsa, ko wani wanda bai san ma inda ke masa ciwo ba. Ka nemi dai kai dai ka nemi yarda Allah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya san ni manzansa ne kuma ya isa shida qala faraja minhum alfani wa baqiya baqiyatuhum fa kharaju fa qutilu jami'an annan wannan muqabalar ta ce ci mutum dubu hudu sauran mutum dubu biyu sune suka tabbata akan wannan barna kuma da aka zo aka yi yakin sai da aka kashe su gabaki daya an bikrata abihim aka musu kwaf daya gaba ɗayansu wato wannan suna cikin sawawun alaihim anzartahum allam tunzirhum la yu'minun su kuma sauran sai Allah ya cice su kaga ashe muqabala tana iya yin amfani irin haka ta rage yawan barna ko da ba ta kauda ita ba wa an ali radiyallahu anhu annahu lamma zahara ahlul basrati yawm al-jamal ja'ala lahum ma fi askari al-qawm min as-salahi min as-silahi yayin da mutanen basara suka yi nasara aka yi nasara a kan mutanen jamal wato sai su aisha aka, aka, aka ci nasara a kansu yawon jamal kenan sai na ali ya samu nasara a kai aka tattare aka bar yakin aka haƙura to sai ya ce mu mutanen da ke cikin sansaninsa ku ɗauki makamai wannan saboda kar ya zama akwai makamai a hannun waɗancan 'yan tawaye wale mai ji Allahun magaira zalika da ya dasu ɗauki wani abu sai makamai makaman kawai su ne takubba da kibau da garkuwanni da dawakai horarru kalu faƙalu suka ce kaifa tuhillu lana dima'ahum wala tuhillu lana amwalahum ya za ka ce mu ɗauki mu kashe su amma kada mu ɗauki dukiya wala nisa'uhum kada mu kama mata qala yace hatu sihamakum wa aqri'u ala aisha ce okay to shikenan ku ɗauko takubban ku da makaman ku ku zo ku kashe aisha tunda kun ce ku sai kun sai kun yi abin da ran kuke so faqalu nastaghfirullah ya musu gatsi ne suka ce muna neman Allah ya gafarta mana muna neman tuba a wurin Allah wannan ya cikin musannam na ibn abi shayba fa khasamahum ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya kore hujjar su wa arrafahum annaha idza lam tahul lam yahull banuha yana musu cewa kuma idan bai halasta ayi wa Aisha haka ba to duk wanda suke tare da ita ma bai halasta ba wasayu anna aliyan alaihi salam lam yagnam shay'an min amwari ahli jamal wa sifina illa silah amara bi naz'iha minhum wa naqliha wannan shine ingantaccen magana sayyidina ali bai ɗebi ganima a jamal da sifin ba sai dai ya sa an kwashe makamai aka mai da su cikin baitul mali ko aka mai da su cikin amori din wato gwamnati wa an hisham ibn yahya ibn yahya al-ghassani an abihi qala kharajat kharajat alayya al-haruriyya bil mawsil wannan wani gwamna ne ya ce a garin mausil ɗan ƙalaƙato suka fito suka fara tawaye faka tabtu ila umar bin abdulaziz bi makaraji sai na rubuta wa halifa a lokacin Umar dan Abdul Aziz na bashi labarin abin da ke faruwa fakataba ilayya ya'muruni bil kaffi anhum wa an ad'u rijalan minhum yace kada na kashe kowa ko na kama kowa amma na kira masu hankalin cikin su fa aj'aluhum ala marakib min al barid nasa a ba su abin hawa su taho dimashqa wurin halifa yana son yi magana da su hatta yaqdimu ala umara fayujadiluhum har su gun Umar dan Abdulaziz yana so ya magana da su fa in yakunu alal haqqi ittaba'ahum in yaji sun fi shi gaskiya zai bi su wa in yakun umaru alal haqqi ittaba'u su ma su yadda cewa idan an fi su gaskiya su ma za su bi gaskiya wa amarani an artahina minhum rijalan wa an utiyahum rahanan saboda su ji aminci yace ka dauki wasu mazaje cikin makusantanka kace ku aje waɗannan a matsayin kwalataran in an kashe muku ƴan uwa ku kashe su ni ma ku bani wasu cikin ku zan aje su a wurina idan kun ci amana ta nima an kashe su sai aka yi haka irin yadda aka yi da mutanen makka aka wargaba su lokacin ahzab ko to yace waja'alhum fi siyarihim wa muqamihim salasta fi siyarihim wa muqamihim salasta ashhur ya ba su tsawon wata uku cewa na ba ku wata uku tafiyar ku da isan ku ƙasar Sham da dawowar ku falamma qadimu ala umara amara bi nuzulihim haka aka yi kuwa aka ba su abun hawa suka hau zuwa barid wato zuwa zango in san waje zango a sake ba su wani abun hawa su hau zuwa zango na gaba har suka iso kasar dimashqa daga kasar mosul mosul tana cikin iraki ne a yanzu da suka iso sayyidina umar dan abdul aziz ya ba su masauki na girmamawa sannan thumma adkhalahum alayhi sannan lokacin da ya kamata a ba su appointment suka shigo fadar sarkin fajadalahum hatta idza lam yajid lahum hujja ya tattauna da su har sai da ya kura hujjojin su raja'at ta'ifatun minhu wasu daga cikin su suka tuba haka aka yi da wannan dan boko haram din Muhammad Yusuf tun a Makka Malam Jafar Allah ya gafarta mai ya kura hujjojin shi gaba daya har aka kira lauya aka rubuta ya ce ya tuba da ya dawo ya ci gaba da yazo Malam Idris na Bauchi ya ƙara kurin shi duk da haka ya ci gaba Malam Fantami ya sake tattaunawa da shi haka dai haka dai to haka shi ma wannan ya ƙura hujjojinsu ga baki ɗaya wa naza'u min ra'ayihim wa ajabu Umar wasu daga ciki suka tuba sai kuma suka ce abinda Umar yake faɗa gaskiya ne dan Abdul Aziz kamar yadda aka yi ma mutumin nan na Kano dan gidan Nasiru Kabara ko haka aka ƙure hujjojin shi tsab da dama daga cikin masu bin shi sun ɗauka yana da gaskiya ranar suka dinga takeici suna mamaki wanda kuma Allah ya niyyar ceto su a ranar suka yi ilanin cewa su sun fita daga wannan sabga ta 'yan kogo wa qala ta'ifatun minhum wasu kuma suka ce lasna nujibuka hatta takfura tukaffira ahla baitik wa tal'anahum wa tabra'a minhum suka ce eh to gaskiya ne mu mun yarda abinda kake faɗa gaskiya ne amma ma da wani sharadi kai ka zo ka saba wa banu umayya da suka gabata ka zo kana alheri kana kirki kana adalci su sun yi zalunci sun kwace dukiya sun yi karatu in kana son mu yadda da gaske wani adalci da kake yi sai ka fito kan mambari ka tsine musu albarka ka ci kala'anci hishamu kala'anci wane kala'anci marwanu sai ka tsine musu ka ce Allah wadaransu Allah ya babbaka kabarinsu da wuta ta zama ku duba irin wannan jafa'i fa me alakar da sai gaske mutum sai in ya tsine wa wani wanda kai kake jin haushi duk wannan tafarki ne irin na yan kalakatu irin na jahilai irin na 'yan zafin kai sai ce faƙala umaru inna hula ya sa'ukun fi ma harajtun lahu illa sudik ce wannan abin da kuke yi inda kuna son ku gama lafiya to ya zama na cewa gaskiya kawai kuke nema tun gaskiya kuke nema a alimuni ku gaya mini hal tabarra'atun min fir'auna wala antumuhu aw zakartumuhu fi shay'in min umurikum a cikin tafiyan nan da kuke yi shin kukan ambaci fir'auna ku tsine masa ku la'ance shi a matsayin mutumin da ya fi kowa yin zalunci tunda yanzu kuna magana ne akan zaluncin shugabanni qalu la suka ce ina romu da fir'auna me ya dame mu da shi qala yace fa kaifa wasa'akum tarkuhu ya aka ku kekala fir'auna babu ruwanku da shi walam yasifu Allah azza wa jalla abdan bi akhbatha min wasfihi iyahu babu wani bawa da Allah ya siffanta da mummunan hali irin na fir'auna إنه كان من المفسدين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يسترف طائفة كذا كذا كذا كذا Allah ya yi siffata fir'auna da munanan siffofi fiye da duk wani azzalumin shugaba me yasa ba kwa farawa da shi ku dinga la'antarsa sai ce wala ya sa'uni tarku tarku ahli baiti ni kuma ku ce wai dole sai na la'anci ƴan uwana da suka yi zalunci wa minhumul muhsinu a cikin su akwai wanda ya kyautata irin muawiya wal musiu a cikin su akwai wanda ya munana wal mukhti'u akwai wanda ya kuskure wal musib akwai wanda ya dace da daidai wa zakara al hadith dogon hadisi daga kuma cikin hilatul auliya na na Abu Nu'aym za ga dogon kissa daga karke sayyidina Abdullahi dan Umar dan Abdulaziz ya rubuta wasiqa zuwa ga gwamnati din can cewa to kaji kaji yadda muka yi da su su kuma ya rubuta musu su ma yace to wallahi na muku kashedi iyakar kashedi in za ku je ku ta hayane ku je ku ta yi amma kar in ji labarin kun taba jinin wani musulmi ko dukiyarsa ko kun zo kuna da wannan mugu aqidar a cikin mutane yace wallahi kuka yi haka zan zubar da jinin ku kuma ina fata Allah ya bani ladan haka kuma ƙarshe sai da aka zubar da jinin nasu saboda taurin kai malamin na kala kata ba kaɗan bari ba sa jin magana ne duk inda suke duk mutum da ya gina addinin shi akan zafin kai babu ilimi to yana da wahalar sha'ani a kowace firka yake a kowace tawaga zaka ga masu irin wannan ɗabi'ar su ne matsalan addini ko a shi'a zazzaki da shi da mabiyansa me yasa suka zama fitinannu saboda da jahilci suke da jahilci ta suka zama fitina a cikin al'umma su komai zubar da jini duk mutumin da da an yi magana ce zai kai duka ko za a je a kai wani farmaki jahilci ke kawo wannan a cikin addini haka kallon kalla a cikin ɗariƙa a cikin ɗariƙa su ma waye suka fi kowa iya hayaniya su ne jahilan cikin su su ne wanda za su ce za a je masallaci kaza tunda ana wa'azi ana faɗan inyasi da kurakuransa ana faɗan barnar da ke cikin jawahar ma'ani su za su kawo farmaki su za su ce bar su kai farmaki ko bar su tara malamin su buge shi to haka ko a cikin ahlus sunna ma za ka ga duk wanda zaka ji yana zafi yana mai da abu fitina to in ka bibiya za ka ga jahili saboda shi addinin musulunci ilimi yake so a yi komai a tantance shi a ilmance to duk wanda yake da ilimi ko na gaskiya ilimin ba zai bashi dama ya irin wancan kwakyaran ba sawon akan gaskiya yake kamar ahlus sunna din ko akan bata yake kamar su yan dariƙa gulatu ɗinsu da 'yan shi'a ɗin nan rafiza to in dai akan ilimi yake yin hatta wannan bata za ga yana da wani yana da wani yana da wani abin nan wani ma'auni na tsaka-tsaki ko yayi wannan shine karama da Allah ya wa ilimi amma an kace kai bari ka bari ka shiga cikin kai tsalle ka fada cikin harka addini da kuma tsantsar jahilci kamar yadda malamin Mal Albani yake faɗa Allah gafarta ne yace to barnar da zaka yi wa addini ta tafi gyaran da zaka yi so da kaza ga kawai da an yi kaza kawai akai a sa duka ne kawai a kai makami a kafirta a yi ta tawatsi a rabu kawai za ka ga da irin wannan akaliyar jahilai suke aiki sau da waɗannan jahilan suka yi irin wannan abin da suka saba malam ya sake cewa wa an muhammadu bin sulaimin ahad bin rabi'at bin hanzala ibn adiyin kala ba asani wa aunu bin abdullahi umar bin abdulaziz ila khawarija kharajat bil jazira Mudabaziz ya aika mu da ni da Aun ibn Abdullah zuwa ga wasu khawarija wasu yan kalakatu da suka fito a cikin jazira fa zakara al-khabara fi munadarati Umar lil khawarija wa fihi qalu ya ambace wancan labarin na muqabala daga daga nan sai ce a ciki sun ce khalafta ahla baitika was wa samaitahum zalama ka saba wa banu umayya ka ce azzalimai ne fa imma an yakunu alal haqqi aw yakunu alal batil ko dai zama akan gaskiya suke ko akan barna fa in za'amta annaka alal haqq wa hum alal batil fal'anhum wa tabarra minhum in kana cewa su ne suke kan bata kai kana kan shari'a to muna son ka fito ka la'ance su ka fito ka bayyana baka tare da su baka ake ba irin yanzu dinnan fa in fa'alta in ka fito ka bayyana baka tare da su fa nahanu minka wa anta minna shikenan mun zama daya wa in lam taf'al in baka fito ka la'ance su ba falasta minna wa lasta minka ba mu baka فقال عمر سي عمر يتي إني قد علمت أنكم لم تتركوا الأهل والأشائرة وتعرضتم للقتل والقتال إلا وأنتم ترون أنكم مسيبون yace na tabbatar ba abin da yasa kuka bar garuruwanku da iyalanku kuka fito kuka bayyana wannan tawayen naku kuma kuna shari'a kashe ku akai sai dan tunanin kuna kan gaskiya shi yasa kuka yi wannan walakinnakum akhta'tum amma ku kuskure kuke wa dalaltum kuma bata kuke akai wa taraktumul haqqa kuma kun bar gaskiya akhbiruni an addini a wahidun a mithnani shin addini a wurin ku ɗaya ne ko guda biyu qalu suka ce bal wahid inna dina inda lahi islam baga ko qala yace fa yasaukum fi dinikum shay'un wa ya'jizu anni to a cikin addinin da kuke yi ku kun halasta wa kanku ku yi kaza ni ko bai halasta na yi ba Muhammadu dan Yusufa haka ya ce ma mutane a lokacin da ya je ɗauki wasu mata da wasu samari ya kai su su karanta medicine da nursing da aka ce a to ya za ka ce boko haram kuma ka ɗauke su da kai sai ya ce ai mu larura ce to ku kuna da lura sauran musulmi ba su da ita ku ya halasta gare ku an bai halasta ga kowa ba sai ce qalula qala fa akhbiruni an abi bakari wa umar wa ma halukuma indahum sai ce to ku bani labari me matsayin abubakar da umar radiyallahu anhuma a wajen ku qalu suka ce afdalu aslafina abubakar wa umar ai su ne mafi falalar salaf qala alasum ta'lamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma tufiyar taddatil arabu faqatalahum abubakar faqatala rijala wa saban zuriyata wan nisa shin kuna da labarin cewa sanda annabi ya rasu larabawa wasu sun yi ridda sai na bakar ya yaƙe su a matsayin sun yi ridda kuma ya kama ya kashe su ya kama ƴaƴa da mata a matsayin bayi qalu bala suka ce musan wannan qala umar ibn abdulaziz sai umar ya ce musu falamma tufa abubakar wa qama umaru da abubakar ya rasu umar ya zama halifa radda an-nisaa wadh-dharari ala ashairihim waɗannan ƴaƴa mata da aka kama a matsayin bayi na ahlur ridda bayan Umar ya zama halifa sai ya ‘yanta sai ya ce kowa ta koma garin su gun iyalanta, shi bai yadda da a kama sa matsayin bayi ba. Kamar yadda Umar ya canza, halifa Abubakar yana bada yana bada abin nan allowance ga duka sahabbai matsayi ɗaya, ce duka sahabbai ne, da Umar ya zama halifa ya ce a kowa a bashi shi gwargwadon sabaƙin shi ga musulunci, wanda ya je badar ba kamar wanda bai je badar ba. yace qur'ani da yace la yasminkum man anfaqa min qabl fatwa fatal ulaika azamu daraja illa zai anfaqa min ba'd waqatu ya rarraba ya caccanza scale din kudin da ake biya da yawan abin da ake bayarwa to yanzu kaga Abubakar da Umar sun saba wajen fahimta ko to me yasa ba ku lanci daya cikin su ba faqalu suka ce su kala bala kalu bala suka ce kala Umar fa hal tabarra'a Umaru min Abi Bakari wala anahu bi khilafi iyahu kun taba jin labarin cewa Umar saboda ya saba wa Abubakar akan wata fatawa dinnan sai ce Abubakar batacce ne ko ya la'ance shi to haka ni ma dan na saba ma magabata na akan yadda su gudanar da tsarin mulkin su Banu Umayya babu katal babu katal babu maganar la'anta qalu la qala fatatawallau lahuma ala ikhtilafi siratihima to kuma kuka zama kuna son su su biyun bayan tafarkin shugabancin su ya saba kowa na da nashi ra'ayin game da wasu abubuwa a shugabanci qalu qala na'am suka ce eh qala umaru fama ta qulna fi bilal ibn mirdas yace to me za ku ce game da bilal ibn mirdas al-fazari ɗaya daga cikin manyan jagorori ne a wannan zamanin yayi gwamna a kasar madain malami ne na hadisi qalu suka ce min khairi aslafina bilal ibn mirdas suka ce a ai mutumin kirki qala afalastum qad alimtu annahu lam yazal kaffan an dima'i wal amwali wa qad ladaqa ashabu aydihim fi dima'i wal amwal ba ku san cewa Bilal ibn Mirdas da ya gwamna bai zubar da jinin kowa ba yayin da kuma gwamnoni irin sa suna ta zubar da jini fa hal tabarra'at ihda ta'ifatayn min al-ukhra aw la'anat ihdahum al-ukhra shin sai tsine ne wa qalu la qala fatatawallawna huma jami'an ala ikhtilafi siratihima kuma kuna jibanta su gaba daya bayan sun saba a tunaninsu qalu na'am qala umar fa akhbiruni an wahab ibn abdullah rabisi to ku bani labari ne kuke kallon wahab ibn abdullah rabisi wahab din nan shine komandan yan qalaqato yawmun nahrawan dan da sayyidina ali kashe su din nan shine komandan su hina kharaja min al-basrati huwa wa ashabuhu yuriduna ashabakum bil kufa ai sun taba fitowa daga basara za su kai muku farmaki kuma yan qalaqata ne yan uwansu a kasar basara za su kai hari zuwa kufa famaru bi abdullah ibn khabbab suka ga abdullahi dan khabbabu dan arat faqataluhu suka kashe shi wa baqaru batana jariyati suka fasa cikin sadakarsa tana da ciki suka fasa cikin wanda wannan shine sanadiyya ya kasu da sirna ali summa adau ala qaumin min bani qati'a suka auka wani gari na banu qati'a faqatalu rijala wa akhadhu amwala suka kashe mazaje suka kwashi dukiyoyi wa gallul atfala fil marajili suka yi ma yara yankan rago a cikin a cikin kwandunan da ake aje yara kamar a ce irin gadon yara da suka dinga yanka yara ƙanana irin abin da 'yan boko haram suka dinga yi a ƙasar borno jama iri ɗaya ne wata awwalu qawlan lahi azza wa jalla suka ce ya Allah ne ce su kashe saboda Allah ya ce in tazarhum yuzillu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara suka ce haɗon yaran an basu sun girma za su zama fajirai da aka a kashe su kawai innaka intazarhum ko illu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara abinda Allah ya faɗa akan kafiran zamanin annabi nuhu a cikin adda annabi nuhu da yace rabbi la tazar al kafirin al adamil kafirin da yara innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara itibari ma sai ku suka ɗauko wannan aya ta kafaran zamanin annabi Nuhu suka maka ta akan musulmai. Haka ‘yan Boko Haram suka yi, har yanzu bidan yana nan suka ce Allah ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallam ma kana rasu a kullahu asra hatta yuthqina fil ardi zai halasta ga manzo a ce yana da bayi da ya kama har sai ya jika ƙasa da jini suka dinga yanka musulmai kamar raguna ma ashbahal layli bil bariha shi sa yana da muhimmanci mutane su san tarihin addinin musulunci su san tarihin gwagwarmayar da waɗannan na farko suka yi shi ma yanzu umar abulaziz saboda yana so su tuba ne halifa ne ya ga damar diya sa a kashe su amma saboda yana ganin sun bata ne saboda san addini abinda su malam jafar da su malam albani suka dinga nuna wasu muhammadu yusuf kenan tunda kuna san addini ku zo a koya muku za ku yi wa addini amfani amma ina ba su ci ba sun makadimu ala ashabihim min ahlil kufa wa hum kafuna anil furuji wad dima'i wal amwal waɗannan ‘yan uwanku da suka yi wannan kisa suka zo gun ‘yan uwanku wasu ‘yan ƙalaƙatan a ƙasar kufa su kuma ba sa taɓa farjin wata mata ko su zubar da jinin wani ko su kwashi duke wani fa hal tabarra'at ida ta'ifata min al-ukhra suka zo suka haɗu kuma ɗayan su bai ce wa ɗaya tsinanne ko la'ananne ba aw la'anat ihdahum al-ukhra qalu la suka ce ba ai haka ba qala umaru fatatawallawnahuma ala ikhtilafi siratihima kuma ku kun yarda da su gashi sun saba قالوا نعم قال عمر فهؤلاء الذين اختلفوا بينهم في السيرة والأحكام ولم يتبرأ بعضهم من بعض على اختلاف سيرته to kaga duk na nuna muku misalin mutanen da suna tare da junansu amma sun saba a wajen wani tunani nasu ko wani tsari nasu wa wasi'ahum wa wasi'akum zalika kuma suka zauna lafiya kuma kuka zauna lafiya wala yasuni hina khalaftu ahla baiti amma kun ce ni ban isa ba idan na saba wa mutanen gidana banu umayya dole sai na tsine musu albarka alal mala sai na fito fili na tsine musu albarka fil ahkami wasira na saba musu wajen hukunci da tsarin shugabanci hatta al'anahum wa atabarra minhu hukunci sai na tsine musu na na na na la'ance su akhbiruni anil la'ani afardun huwa alal ibadi wai magana tsine wanda zaka ce a fito ai tsine a tsine din nan wai farilla ne kamar sallah dole sai mutun ya tsine wani qalu na'am suka ce eh mu a gurin mu farilla ne qala umaru li adihima mata ahaduka bi la'ani fir'auna to yaushe ne last time da ka tsine fir'auna kun ce ko addinin ku na tsinuwa ne qala mali bi zalika ahadun munzu zamani yace wallahi ba ruwa na da shi ni ai ba ba na sabga da shi tun yaushe qala umaru hadha ra'asun min ru'usil kufri laysa lahu ahadun bi la'anati bi la'anihi munzu zaman ce to ga wani babban kafiri baka taba tsine mushi ba tun tsawon lokaci wa ana la ya sa'uni Allah al'ana man khalaftuhum min baiti min ahli baiti amma ni kun ce ba zan iya haƙura ba dole sai na tsine ma musulmai ne ni sai na tsine musu sannan za ku yarda da musulunci na ku kuma ga kafare ba ku tsine musu ba amma kuma kuna zaune lafiya wani irin addini ne wannan wannan shine irin tafarkin ɗan ƙalaƙa ta jama'a shi mala ya kawo mana waɗannan ne don mu ji misalin tattaunawa da Umar ɗan Abdulaziz suka yi da waɗannan mutane kala Abu Umar sai ibn abdulbar ya ce haza umar ibn abdulaziz rahimahullahu wa huwa mimman ja'a anhu taglibu fi nahyi an al-jidal fi ad-din kaji umar abdulaziz wanda mun karanta a baya yana daga cikin wanda ya tsananta magana akan hana jayayya amma kaga da ya tirsa su shi ma yayi wa huwa al-qa'ilu man ja'ala dinahu ghardan lil khusumati akthara tanqula wanda ya sanya addinin shi ya zama karan bara ga rikici to zai yawaita barin wata mazhaba ya koma wata falamma tsarra wa arafa falaha fi qawlihi yayin da ya tirsa su yaga akwai samun tsira da cin nasara a cikin zancensa waraja an yi hadiyallahu bihi yayi fatan Allah shi tar da mutanen nan ta hanyar maganar sa lazimahul bayanu sai ya tirsa su zuwa ga tattaunawa da su ya musu bayani fa bayyana ya musu bayani wajadala ya tattauna da su wa kana ahadur rasikhina fil ilmi rahimahullah Malam Umar ɗan Abdulaziz dama ya kasance wato mutum ne daga cikin waɗanda suke da zurfin kafa a ilimi. Yana da zurfin kafa a ilimi, mutane ba san tarihinsa ba ne, saboda an fi sanin shi a matsayin sarki, amma malami ne gogagge kamar sa'an Imam Malik a wajen ilimi. amma bai samu damar malanta ba sai Allah ya bashi damar shugabanci kuma sai ya alkhairi ya adalci da shugabancin nashi kwata-kwata wata 20 ne ko da biyu ya hau cikin shekara ta 98 ko farkon 99 sannan ya mutu shekara ta 100 ko da ɗaya ta hanyar guba da aka samu ya ci ya ci ya mutu Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama Allah ya sa yana cikin babban matsayi jama'a kun ji wannan tattaunawa da malai kawo mana na misalai na abin da ya shafi wato tattaunawa tsakankanin masu gaskiya da wanda ba su da gaskiya idan ta kama to ana iya yi zai ta kawo mana waɗannan misalai da yawa insha Allah har zuwa wasu wasu darussa guda biyu ko makamancin haka anan gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah